Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم اللهم إن لك الحمد يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب أصلح لنا النفوس والأزواج والذرية والعيال والأتباع حاضرين وغائبين واحفظنا واحفظهم ودافع عنا وعنهم وارزقنا وإياهم من الثمرات وارزقنا عنهم العافية وبذرنا وحلاوة الإيمان واجعلنا عبيد المحبة والخدمة وعلى درجات من فضلك ومنك يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعا ويكشف السوء فقد مددنا إليك يد الاضطراب فعجل لنا إذاعة الإجابة في كل ما سألناك في السر والإعلان اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك تكلان وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Allah sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar Maulawin Shehu Salahuddin radiyallahu ta'ala anhu a yau lahadi takwas ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan zulkida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur allah shi bada ikon sauraro lafiya amin akar mutumullahu bismillah سيد المختار ونوري وخير المدرار فهب لنا العلوم والمعارف وعلينا المرام والعارف يا ربنا بعبد العباس وسره ونوره الإطراس وابقى قلوبنا بخير الجامة والله وعدنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماء بنوره وعلمه سماء يا ربنا بداية عبد العبي ومن بسره إليه آوي وابتعلنا جميع بعض الخير ولا يمسنا جميع الطير يا ربنا بسيد الصفيج ومن بلا بالفيج لئن لنا الحديد والجبال بعيد عن الجنون والكبال وابتعلنا الكنوز والعيون وانفقنا الأبدان والعيون أنا بسكن القليل غسل وغل ونغل الجميل فأنا مرة غيم والليل النوم غير عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره
ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والقادف بنظرة تأتي لنا بالزهر آه alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarar hahutul aliyya yake da bukatar komai da komai a cikin halarar nasutul akdas a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zuljalalul ikram alhamdulillah muna miƙa gaisuwa ga halar maulan mushak salahuddini hafizahullahu wa qahu muna isan masa da gaisuwar mutanen Kano baki da ya ji har sai di Bashir na Sheikh Tijjani Usman ya ce a gaishe shi da kuma shehunanmu da yawa da sharifai da iyayenmu da da mukaddamai mutanen Kano suna gaishe shi kwarai da gaske da kuma yan uwa masoya kuma ina gaida kowa da kowa kuma muna ba yan uwa haƙuri duka abubuwan da ya faru da Allah ya haƙuri baki daya saboda haka za mu ci gaba da jin daɗi bismillah
عليه صلاة الله ثم سلامه لا تنتظرتنا إلى الذكر يوم لنا بياتنا المقدس سلامي عزري كل زعمت أمر الله في كل مذهب Bye. الخلق غير مؤسس فلا تثني تنفق لجسر ولا ورم أجبر يا رجل الأنصار رأيته ولسانه غير قوس وانبس رجوت لأني لائق بجانبه أمري مولاي قدس وإني عليك مولى كل مستعان عليك أرجعك مولد وليس سوى لدرت في قلبي هذا قلب أيا أيا ولا تدريني على تدريها سيئا أيا أيا أيا ويا رب البرياتي صليا على سيد الأرض من زال محمد نوى الباطل متحجج من زال وهو كاتم الصلاة وتباب له بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بي كان ما كان وبي يكون ما يكون حرف السين حرف السين إن جي شيخ سلامية مولم شيخ إبراهيم إتشي غيسواتا يا أم جناب الهاشمي kar ta tsaya ƙofar gidan uban kowa ya ummuta ta san mace na balhashimi sasannin bahashiman dangi saboda ka na miƙa gaisuwa ban ce ta tsaya gidan kowa ba sai ta kai hadarin muhammadiyya shi kadai nake gaishe shi saboda ka salami ya gaisuwa ta ya ummu ita san mace na balhashimi sasannin bahashiman dangi ma'anan janaba nafsun annabi kalbin annabi akalun annabi ruhin annabi asirin annabi to wannan gaisuwa ta ce ina gaida nafsun shi ina gaida kalbin shi ina gaida hankalin shi ina gaida ruhin shi ina gaida asirin shi
المقدس
abun tsarkakewa an tsarkake nafsunsa da nasutu aka tsarkake kalbinsa da malakutu aka tsarkake hankalinsa da jabarutu aka tsarkake ruhinsa da lahutu aka tsarkake asirinsa wato aka tsarkake ai ruhin nashi
يزغي
wannan salati ta wulakantar kowane irin turare da ka sani na almiski wato kowane irin kamshi wannan magana babba ce kulla miskin wa narjasi duk gaisuwa da ka sani ta wani kudubi da wani gausi to wannan gaisuwar tana wulakantar da gaisuwar kowane irin wali komin girmansa kuma a wurin Allah
أرانيا
wato ma'ana a lura da gaisuwar da ya yi ya ce ina gaisuwa zuwa ga janibin wato sasannin bahashiman dangi mai kaka hashim ina gaida zuciyar shi ta nafsu ina gaida zuciyar shi ta kalbu ina gaida hankalin shi ina gaida ruhin shi ina gaida asirinsa alhali an tsarkake nafsun da nasu aka tsarkake han zuciyar shi da malakutu aka tsarkake hankalinsa da jabarutu aka tsarkake ruhinsa da lahutu aka tsarkake asirinsa da hahutu to wannan gaisuwar tana wulakantarwa
kulla miskin da kowane irin turaren almiski wa nargasi da kuma turaren narjas shi miski ana yin shi ne da jinin barewa wato abin da yake nufi a nan kar mu tsaya ta maka ne da biye wato duk wani gaisuwar wani kudubi ko wani gausi da yake yi to wannan gaisuwar ta wulakantar da gaisuwar kowaye shi ko me matsayinsa in gaisuwa ta ta zo gaban annabi kar a saurari kowa sai na gama sannan a saurari kowaye in dai ba annabi bane kai ba sahabi bane kai wali ne kai to in na tura gaisuwa ta wurin annabi ja baya kawai sai an saurare ni sannan za a saurari saka saboda ka gaisuwar shiwar jalla ita take fara zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ita ake fara sauraro araniya shiwar ce ka ganni ko baka ganni ba ni na ga kaina ina ganin kaina kad atlaktu hakika na saki tarfiya manyan idanuwan nan nawa da kake gani fararen eh wa aljalu aini adabu shawri wasiun jabin rasulillahi to idanuwan nan na da kake gani a hoto manya manya wanda suka fi maula mushrik salahuddin girma ko a to ko su bane manya ne za ka gansu yace to manyan idanuwan nan na da kake gani na sake su zahawa suna cike da tsananin kaunar annabi ba wai kyau bane kawai karka ga idanuwan ka gansu haka kawai kyawawa ka san idan shawar radiyallahu anhu haka idan yayansa za ka gan suna da manyan idanuwa kuma da kwarjini to ya ce wannan idanuwan nawa zahawa ma'abucin soyayya idan ma cike ke da soyayya zuciyata ba ita kadai ke dauke da san annabi ba har idona ma cike ke da san annabi fatumtu to saboda haka fasuntu sai na ɗaukaka bima kullu irmisi na ɗauki abin da duk wata katuwar taguwa kusasshiya ta ayabihi in ta ɗauka sai wuyar bayan ta kare ta aya take gajiyawa bihi da ɗaukar shi wato ma'ana kullu irmisi duk wani gausi ko wani jami'i ko wani fardi wato ma'ana kullu irmisi tun daga kan ibn arbil hatim shi ma ƙosasshiyar taguwa ce da ke ɗauke da asiraran Allah sidi abdulkadir al-ciyayi abul hasan shazali أبو العباس المرسي سيدي أحمد الرفاعي سيدي أحمد البدوي أبي القاسم القشيري سيدي محمد السنوسي أداو كان سيدي علي الهرازمي سيدي علي التماسمي سيدي محمد الجالي سيدي محمد أبو النصر العلوي سيدي محمود التونسي سيدي عباس بن الغازي سيدي عمر البوتي سيدي عبد الله بن الهادي العلوي سيدي محمود الشنجيدي sai dai abdullahi inyas baban nashi ma to ta ayati in suka ɗauki abin da na ɗauka Allah ya sai sun turkusa Allah ba za su yi ba ai fasuntu bima ta ayatihi kullu irmisi na ɗauki abin da duk wata kosasshiyar taguwa in ta ɗauka sai ta duka ba za ta iya ba dole ta haƙura so da ni na ɗauki wannan abu duk waɗannan waliyan da na zana maka abin da shi Ibrahim ke ɗauke da shi a wuyansa wallahi in an ɗora musu sai sun durkusa ba za su iya ba to shi ne ya lomu amma a fassara in ka zo ka ce taguwa shi ne ma'anin irmisi bi mata a yadihi kullu irmisi na ɗauki abin da kowace irin ƙosasshiyar taguwa in ta ɗauka ta a yadihi za ta gajiya da shi
ya lumuna ni mutane suna zargina faddattu to maimakon zargin ya sa in gaji ko kuma in koma gefe in boye ko in baggari fasdatu shauƙal sai suke ƙara min ƙauna wa makaman da bege zuciyata tana cike da ƙauna idanuwana na zubar da hawaye cikin dare ina ƙaunar annabi a zuciya kuma a idanuwana ina zub da hawaye saboda shi li jambil umani ba dan wani abu nake kuka ba ba dan bakin ciki ba ba dan wasu wato rashin lafiya ko don wasu kalmomi ko don wasu abubuwa na damuwa ba a alijin bilhumani da aryahil muqaddasi dan shi nake kuka wato ina yin kuka ne lijin bilhumani saboda sasannin sadauki al'aryahi alkarimi shi ne ma'anar aryahi mai kyauta mai karamci al-muqaddasi abin tsarkakewa gaba da aibi da tawaya wanda ya cika tsaf ko ta ina ka dube shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta ina ka kalle shi ba za ka ga abin faɗa ba sai ko ko makiyan annabi in ka soke za su ce ƙarya kake sai dai maki muna kin shi dai amma dai abin da ka faɗa ƙarya ne har sa Abu Jahil Abu Jahil ya sha zuwa in zauna in tsara ƙarya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Safwan su Abu Abu Abu Abu Lahab da sauran manya-manyan kafirai a wannan lokaci yana gan faɗi su ce ƙarya kake wannan magana da kafa bi ƙarya take ba haka yake ba amma dai ka ci gaba da faɗa saboda a ƙara ƙin sai da annabi tsab yake shehu radiyallahu anhu ce bai da aibi ko kaɗan bai da naƙas ɗabi'unsa cif cif cif cif halittarsa cif cif cif cif komai nashi ya cika to wanda aka lura da gaisuwa fa da aka yi masa an gaya maka cewa an tsarkake zuciyar nafsin shi da halaran nasutun Allah sannan an tsarkake zuciyan shi na kalbu da halaran malakutin Allah inda mala'iku suke duk da wahumin da suke a cikin zuciyar annabi suke wallahi sannan hankalin annabi an tsarkake shi da halarar asararan Allah tabaraka ta'ala shine halarar jabarut duk wani sirri da kake ji na ubangiji tabaraka ta'ala a cikin jabarut a nan ake tsara komai a sako da shi malakutu sannan a zartar da shi to wannan baki ɗaya dawa ke a cikin hankalin annabi so da in kana neman tsagwaron asirin Allah duba hankalin annabi nan za ka samu to sannan kuma lawo inda halaran la ilaha illallah take to nan ne ruhin annabi gaba ɗaya la ilaha illallah tana juyawa ne a cikin ruhin annabi kawai to an je harutu kuma hu to asiri kenan asirin annabi to yanda wanda ya zama wannan sai na zaka zaki to za ka faɗi to za ka shi wuce abin ga karamci ga shi tsarkakakke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lafiyayye lafiyayye a hali lafiyayye a zuciya lafiyayye a hankali lafiyayye a ruhi lafiyayye a magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko zagin sa kai in ya tashi baka amsa sai dai ya yabe ka ko ya maka addu'a sallallahu alaihi wasallam saboda shi lafiyayye ne haka Allah yake la'amrullahi shi ya ce na rantse muku da wanda raina yake karkashin ikonsa zahabtu na tafi cikin Allah fi kulli mazhabin duk wata matafiya da ka san wani kudubi ko wani siddiqi ko wani fardi ko wani jami'i ko wani gausi ko wani waliyi ko wani mumini ko wani musulmi yana yi ya sadu da Allah na rantse muku da wanda raina ke karkashin ikonsa na taba bin hanya duk wani mutum da ka sani an ce wai ya yi sallah na fara raka'a dubu ya fi shekara arba'in yana yi wallahi tun ba haife shi ba na yi duk wani mutum da ka sani wai ya yi azumi shekara kaza bai abinci kaza kaza na yi wannan in zikiri ne sunan harshe na lisani ya zikirul mustafa shi zikirin ma yake ni sunan harshe na ma kenan sannan in godiya yake ga Allah ni suna na ma alhamdulillah fa al-afsarat aynaka misli ahlama ishatan min al-abdi fa alhamdulillah kulluhu kai tun da kake a rayuwar ka taba ganin wanda sunan sama alhamdulillah in baka taba gani ba to dube ni ka gani ni kaga alhamdulillah so da ka in tazhir kake na bi wannan nayi na kare in me kake me yasa shi jibril bai sallama ni na rantse maka da Allah da tsabar ibada ce kurum wai wannan ayi ta ayi ayi ayi an taba a bari ayi ta a taba a bari wallahi akwai mutum biyar waɗanda sai dai su zama abokansu kaga shi jibril ma kaga shi malam atiku kaga shi tijani bin usman kaga shi malam sani kafanga kaga shi mai hula wallahi sai dai a zama abokai kaga shi adamu azali da sai dai a zama abokai in dai ibada ce shi ali harazi ya radiyallahu anhu na Kano yana faɗi yana cewa yace salatul fati a sanka da kafar ta take tafiya salatin fati a sanka a lungun shewa a tiku da kafar ta take tafiya ana ganin lungun da aljanu suke zuwa suke koyar karatu ke akwai yayansa shi malam karami akwai almajiransa jiya ake gaya mana wannan a kano zuwa mu mun je maulidi shi ibrahim a kano jiya wato akwai almajirinsa a nan ya taɓa yin rashin lafiya aljani ne ba san aljani ba ne sai ya nemo wani daga cikin almajirai ya ce masa dan Allah ka je mahauta za ka ga wata karya da yamma ta zo ta sha jini in ta tafi ka kira sunanta kaza in ka kira sunanta mahaifiya ta ce ka gaya mata ba da lafiya ko ba a san maganin da zai warkar da dan duk wannan magungunan da ake bani ba zan warke ba maganin da zai warkar da ni ba magani bane irin wannan na mutane ko mutane ba su sani to da ka je ka gaya mata kar ka gaya wa kowa sai ne tafi da yamma sai ko ga karya ta zo tana tana wannan da ta koma gefe ya kira sunanta ya ta ji an kira sunanta cif sai ta miƙe ta zama mutum sai ya ce wane ne ya aiko ni wurin ki sai ta ce ɗana ne bai da lafiya ne nan da nan ta ɗauko magani ta bashi da ya warke ba a ƙara ganin shi ya ɓaci to haka suke da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba akwai wanda ma ya zo yi karatu a nan wurin shehi radiyallahu anhu bayan ya ƙare karatu da almajirai da yawa shi a ulfati duk an zauna da shi shehu laraba da ga an yi karatu an an yi da ya tashi komawa bayan ya ƙare karatu sai ya turo muridan shi kuma suka zo a nan ne suka yi bayani cewa ai gashi gashi ashe aljanna kuma ya ce yana tsaye da shehi gashi gashi gashi gashi to zo da ka an yi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba shi ibrahim radiyallahu anhu duk wata hanya da ka sani wani yana ji ya sadu da Allah shi ya ba hanyar inda waɗannan mutanen a ce wai biyayyar da shehu yayi tabawa ya bari to da waɗannan da na zana da abokansa ne Shomal Tijan in aka tsaya wani zauna ana gaya maka irin maratibul aliyya wanda Allah tabaraka ta'ala ya bashi sho mai hula sho sani kafanga sho Adamu Azari sho Modi Fajidani irin irin su wallahi za ka yi mamaki waɗannan da na zano duk shohunnan nan namu da take ji almajiran waɗancan ne waɗannan su ne tushen hatta shi shehu mutum yau shehu mutum yau Allah ya saka masa alkhairi akwai yan uwa nan sun malam Muhammad Isa mun je mun yi ziyara mun je bakin ruwa lokacin da aka yi wani rasuwa mun je mun yi ziyara mun je gidansa wurin da yake zama ya lazimi ma in aka ba kuɗi aka ce ka shiga ka kwana ba za ka iya akwai ɗansa ta tsufa ta ce lokacin suna yan mata ba sa iya wuce da kwakwuce suke wuce wurin so da kai da ka ga wurin kawai kai ka san ba wai mutane kurum ke shiga wurin ba lungu ne wanda yake ba wai aljanu ko rawani har mala'iku suna zuwa wurin a nan wurin ke zama ke ambatan Allah amma shi Ibrahim sai da tattake kawo da su baki ɗaya suka sallama kowa ya cin rawani kai kana gefe baka san koyo kana jayayya kana zumbara baki ana magana ka bi ka sallama ka samu abin da zaka yaga kai maka ma da'awar za ka yi kai mako ma ka yi ta da'awar ne ka dai bace ne idan yanzu ka san ya zama kayan kuɗi yan da'awa ma yan kasuwanci masu kasuwanci ma yanzu ba iya ya bara to saboda haka waɗannan da muka faɗi shi zai ce zahab kula amrul lahi fi kulli mazhabi duk wata hanya da ka san wani yana ki in zikiri ne in salati ne in sallah ne in azumi ne in wani takawa ne in wani kusuri ne in wani huduri ne in wani jamba ne kai in ne jamba yana faɗi na kafali sakaratin tasna da dai ha a wani ina da wani irin maye da nake ba jamba ba maye in ne mayen duk halitta sai ta mutu ba sa sanin sanda suke mutu a raya sa billahi lazi in wannan shugaba to mu je gaba ne tarki rasulullahi sai yace ka san abin da yasa na bi waɗannan hanyoyin hanyoyin sallah an waye gari shi Ibrahim babu wanda ya biye yin sallah an taba ba mu kayar akwai ƴaƴan sai da shawla haji ne ko da shi mamun ko shi makki radiyallahu anhu wata rana an yi sallah asuba shi wani wani guba bai gansu ba sai sa aka mai fesu ya tashi yana tafi ana jere ya je tsaye a gidajensu ya ce a kawo a shana aka ce lafiya ya ce zan kone gidajensu ne aka ce shehu lawiya ya ce ai na yi sallah an yi sallah na wai goban gansu aka ce shehu da su aka yi sallah ya ce aka bari aka ce ana idarwa ne suka tashi ya ce ai na ɗauka ba da su aka yi sallah ba shine na ba su da amfani gara in kone gidajen mara sallah zai dina ya'yan sun ɗofa ba almajirai ba ka san cewa ba wai wasa ake ba ba sai ibrahim ba wasa ake ba saboda haka a gane wannan shehu ya ce wannan hanyoyin da aka gana bi hanyoyin sallah hanyoyin azumi ba nan muka bari ba in yana karatun qur'ani ya dingina da bango za ka ce jirgin ƙasa ne zai wuce wallahi haka za ka dinga bin za ka ji bangon yana amsa duk kira'a ka duk wani tajwidin ka jingina da bango kai karatun mu gani kai mana saboda haka shi na musamman ne haka Allah ya halicce ba shi yayi kai ba tsarin Allah ne kuma tsarin Allah ne saboda ka yadda da abin da Allah ya yi duk wani abin da ka ji muna faɗi ba Allah ne ya rubuta haka Allah ne ya rubuta haka innal fadla bi yadillah yuti man yasha to shi shi man yasha ya ba shi yau shi ne yake to na ba hanyoyin sallah na je hanyoyin azumi na je hanyoyin zakka na ba hanyar haji kai sai da ta kai a wurin aikin hajji ma so ya taɓa yin aikin hajji yana cewa dukkan halitta Allah na musu hajji wa qabtu yawma thulatha bi arafa azkuru rabbi zikra abdin arafa da aukulin nafsi wani ikiwani wani zamani bal wani makani نزل ربي لي باهي الملا بملأ الحج وحين نزل قال أتوبوا فالذنوب غفرا لكلكم كذلكم بالسجرة شخصا وكبرا جئتموني اليوم أعتقدكم لا ذنب بل لا لوم فإن ذاك نفس الكبير ورفع البلل عن الكبير قد فاز أحبابي مدى الأغنام تفضلا وعد من الرحمن كأنني في هذا الديان أتوب أو وقتي وأم مكاني فابتكر الكل إلى الكل فهك ijabati in kana sahakun wa mahak yace na tsaya ranar talata a arfa ina kiran ubangiji kiran wanda ya san Allah ka sa ko wanda yana kiran Allah da gani ka san bai san Allah sai ta azkuru rabbi zikra abdin arab ina kiran Allah amma kiran wanda ya san Allah yace ta'awtu lin nafsi ne wa kaina addu'a wani isra'il ne wa ‘yan uwana musulmi duka addu'a wani zamani kai har zamanin da nake ciki ma sai da neman addu'a wani makani kai wurin da zamani ke ɗauke da shi ma har filin hajji har inda ka'aba take tsaye sai da newa wurin addu'a shi ma ita ma ka'aba sai da neman mata addu'a newa madina addu'a newa masallacin annaba addu'a newa filin hajji newa larabawan da ke hidima a wurin addu'a newa musulmai ba shi dai sai da ne musu addu'a a wannan lokaci sai da ubangiji ya kasance shi kai sai da ya saba
kan wa guguran jitu a wannan ranar ne masu dunkulallen gashi suka dinga zuwa mu kaga mutum buji buji kawai kaga ya zo mu wa guguran wani kuma duk yayi kura wani gashi shi ya tauri ya kawai ya dunkule shine shukusan masu dunkulallen gashi wa guguran da masu kura jitu mun yau ma sun zo mun a yau a atakta na ɗin taku la zamba ballalau ma ba ku da zunubi ba wani mai zargin ku a yau fa inda za ta nafasar kabiru a wannan lokaci ubangiji ma sai da yi numfashi subhanallah fa inda za ta nafasar kabiru wa rafa albalal alil kajiru daga nan ne ubangiji ya ɗauke bala'i a duniya saboda wannan tsayuwa arfa da nayi har masu kin sama wallahi shi addu'a a lokacin aka ɗauke bala'i a duniya kuma hajjin shi na farko ke to zo da haka shi yasa ya ce to na biyo wannan hanyar ba don wani abu bane garki rasulillahi wallahi ba dai in samu jama'a ko in samu kuɗi ko a tara min hadiya ko a naɗa ni shugaban malamai ko shugaban waliyai ko gausi ko kudiri ko wani hayaniya duk ba wannan ba ai wannan ɗan mata ne dai in riski annabi muhammadu so da ka yan uwa karatu ne wannan mi qiyamul layli mi azumi mi zakka mi hajji mi zikiri mi salati mu sada zumunci mi gaskiya mi adalci ba dan mu samu wani mukami ba a dan mu samu annabi Muhammad in mutum ya samu annabi Muhammad ya samu komai yanzu kai ka je kai ta mafarki kai kai ka zama kashi ma ba mafarki ba ba ya ce kayi rubiya kaga kaza a ka zama kashi tan ta gaje kashi wanda in ya tsaya kai ba abin da ke mai shamaki sai ya dangana da al'arshi ka zama ma wannan kai ko kar ka zama kai ba ka mafarki kai ba a ma mafarki ma kai baka taba ganin komai ba ko ba wanda ya taba gani ma wai a ce an ganka da shehu tijani ko an ganka da shehu ibrahim ko an ganka da annabi a kar aka komai amma aikin ka yi kyau dan uwa baka da matsala ba ka ganin komai amma dai kana bin umarnin annabi ƙarshe wannan mai ganin ba sai ka ga bai mutu da imani ba kai ka mutu da imani ƙwarai da gaske za ka yaka ba ga aya ba alamtar ilal ladzi atayna wa ayatina fansalaka minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث gashi Allah ya bashi komai an ce an mai tambaya ma bai san amsa ba in ya daga kai sai ga lauhul mahfuz amma bai mutu ba sai da Allah mai da shi kare yana lallagi ya kai mutu ni yana zuwa daga bakin shi saboda ka yan uwa kar mu damu da wai kashafi ko wani rubiya na yi mafarki jiya jiya nan na ga kaza duk karka da karka yi mafarkin kan ma kowa ya gani in ma mutum ya zo ce ma ai na yi mafarki ma na ka ce Allah ya yi albarka Allah ya saka da alheri ka dauko nawa ka bashi kar ka yi wani rubewa idan ba ka gobe ma yana iya zuwa ce ma mutum ya zo ce ai na yi mafarki ai na ganka da ciwo ai ce ikon Allah Allah yanzu ashe har an san da mu to na gode na gode a sauka lafiya Allah ya sa albarka ka ci gaba da hurdodinka inda gaske ne Allah ya tabbatar shi ke amma an ka ruge gobe yana da ci ai jiya ma na sake me ka sake ai da annabi kuma da ganka yau wallahi kuwa sai ya mai da kuma wani kwallo ko ya buga ka ce ya buga so da ka yan uwa wanda ya samu shehu me maganan wani rubiya ko wani kashafi ko wani kaza ko wani kaza wanda ya samu shehu ina shi ina wannan hayani ka bauta wa Allah kai sallar ka cip cip cip kai azumin ka cip cip cip kai zakkakan Allah ya baka hali kai hajjin ka kai wazifa kai zikirin juma'a kai lazimi ka sada zumunci karka ki kowa shikenan karke ruya karke karka samu kashafi kar ma ka zama kowa a cikin milaya amma dai kana bauta wa Allah ko shikenan so da wannan harkar da muke gani Allah lamarinsa ba gaba ɗaya fa yadda mu muke zato da yadda muka ɗauka ba Allah sabanin haka ne ba ruwan Allah da kabilarka ba ruwan Allah da wani ayyukan kawai kai kaza ne kai kaza a zaɓi ne na Allah ko ba zaɓin da ya kai ka yadda da Allah ɗaya ne ka ba Annabi Muhammad ba zaɓin da ya kai wani to yaya kai da kai yadda da Allah har kai yadda da Annabi har ka zama almajirin shi tijani ka sallama shi Ibrahim har kai tarbiyya har za ka shiga wani rudani ko ka ga wani abu kai kashafi ko ka ga wani mafarki ko ka ga wani kaza ko ka ga wani kaza har ka kai ga jayayya da wani saboda ka Allah ya kira to shi yace wannan hanyar na bi ta ne ba dan in samu makami ba ko in samu kudi a dan in riski annabi Muhammad gaira muayyasi kuma gaira muayyasi ni ban bi hanyar ina ne yake kaunar zamu hadu ba ka ga dai hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yayi wafati shekara kusan dubu da ɗari uku da wani abu aka haifi shehu ina ga da ɗari uku ne ko da ashirin ne da ɗari uku ne da ashirin aka haifi shehu amma shehu ya ce wallahi sai da na bi annabi a baya a guje bi nake bi nake kuma ban yanke ƙaunar zantar da shi ba kuma sai da muka yi gam fa huwa yadlu minni fa da nautu min wa huwa yadlu minni wa yaqrabu minni hatta jibri fasara aini saboda haka har yanzu hanya abu da take kar mu ce ce ai shehu ya mana nisa yanzu shi kenan yanzu ba ka bi hanya kai ta ziyara sabon shehu ga kaula nan hanya tana nan abu ne ga nan ana ta shirin tafiya buɗe masallaci kai ma ka je Allah kaɗai san abin da za ka samu saboda kar ka zama mara kunya abin da kawai ake tsoro ke ka kiyaye ibadinka ka zama mai kunya mai girmama iyayenka mai ibada kar ka ce ni kabila kaza ne Allah ba na Hausawa bane Allah ba na Yarbawa bane, Allah ba na Nufawa bane, Allah ba na Turawa bane ko na Larabawa, Allah na kowa da kowa ne. Duk wanda ya nemi Allah zai samu Allah. Saboda ka inna akramakum inda Allah ya atqakum. Ba ruwan Allah shi wai kai yare ne kaza, ko kai yare ne kaza ba hadisi bane annabi ya gaya mana ne. Kuma yanzu aikin da Shehu Ibrahim ya zo yayi, wai Shehu Hausa kawai ya kira ba Shehu Balarabe ya gaya mana ba ya tattaro zuciyoyi masu bambanta zuwa ukuwa ta musulunci da babu ya ya kira hausawa ya kira yarbawa ya kira nufawa ya kira gwarawa ya kira larabawa ya kira tura ya kira canisawa ya kira kowane irin yare akwai wanda ma yi yaren sa ma baka taba ji ba amma sai ku haɗu shi a kaula wallahi idan mutum ya je kaula zai ga abun mamaki zaka ga laraba suna ta hurdodi ba su ma san da kai ba shehu ya tara wasu irin mutane a wurin kawai ga jama'a ne iri iri saboda wannan hadisin da annabi ya faɗi almutahabbuna fillahi min qaba'ila shatta wa biladin shatta yastamiluna ala zikrillah to shine wannan
lahu aynu alafin manzo Allah yana da dubu saba'in na hijabai
lahu aynu alafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da dubunnai na haƙiƙoƙi min al-hujub na hijabai wato dubunnai kusan dubu saba'in ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke da su na hijabai shahidan
shahidan duk a cikin su yana ganin Allah waɗannan hijaban duka ba mun karanta su ba nan hijabai ne da yawa waɗanda daga cikinsu akwai hijabi na farko martabatul ahadiyya aqdamu qadamin ahadiyatu mutlaq ahadiyatu wahidiyya makanunul makanun ahadiyatu sirri haqqul haqqi zatu butin wujudu butin adamul adami zatu sirri zatu bila ta'addu budulul budul zatu sazid وجود مطلق مجهول النعت ذات الهوية ذات مطلق أين الكافور ذات أهدية مجرد الشؤون أذل الأذل أبد الأبد أول لا نهاية لا وجود آخر بلا نهاية غيب الغيب غيب مسؤول مشكات الغيب دكا wannan hijabai ne na annabi kuma duka yana ganin Allah a cikin su sannan annabi yana da wasu hijaban martabatul wahda ismul azam al haqiqatul muhammadiyya ummul faidi القلم الأعلى برزق الكبرى أم الكتاب كنز الكنوز عالم الجبروت كنز الصفات عالم مطلق موجود الإجمالي موجود أول أو الوحدة الصرفة آلية الجنة الدرة البيضاء حقيقة الحقائق برزق البرازق الخلق الأول الذل الأول العقل الأول المبدأ الأول الظهور الأول عالم الرموز عالم الوحدة عالم الصفات ولن تك هجابين له أين آلاف من الهجر duka annabi yana shuhudin zatin Allah a cikin waɗannan sannan annabi yana da martabatul wahidiyya hadratul uluhiyya hadratul jami hadratul rububiyya manba'at wujud al-wujud al-fayyad zahirul wujud zillul wada ahadithul kasra az-zillul manbud عالم الأسماء سور الأسماء الإلهية الأعيان الصادقة أسماء الصفات منشأ الكثرات التعين الأول البدء الثاني النشاء الثاني منزل القدس الآن الدائم قابلية الظهور نفس الرحمن أسماء المبدأ الثاني منتهى المعرفة منتهى العارفين منتهى العابدين حق حق اليقين علم اليقين عين اليقين duka wannan hijabai ne na annabi Muhammad kuma duka yana shuhudin zatin Allah a ciki sannan annabi yana da wasu hijaban martabatul arwa at-ta'ayinul awwal alamul amri an-nuhusul mujarrada alamul fadil haqiqatul insan qaba qausain ma'adinul arwa anan ne shi mu shi malam Umar sallallahu yace anan maqamu annabi Musa yi wa annabi Muhammad salati da ya gane shi anan sai mai salati inda shi tijjani igane annabi ya mai jawar kamar in aka faɗa to to to za a ci ciki ma'adinul arwahi kanzul arwahi majmu'il arwahi alamul ma'ali alamul malakut alamul uquli ma'adinul arwahi maqamil arwahi rutubatul arwahi wannan dukkan hijabai ne na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda duk baki ne na shuhudin zatin Allah a ciki to na ƙarshe ya kamata mu faɗi wanda akwai martabatul hissi akwai alamul hissi alamul ajsami almurakkabatul kasifa alamul shahada alamul mulki alamul khalqi at-ta'ayyun martabatul insani almartabatul jami'a anan ne aka isra'i da miraj anan ne aka ga Allah da idan ka amma a cikin duka ana shuhudin zatin Allah a cikin qajja'atkum basairu min rabbikum faman absara fa nafsi wa man amiya fa alaiha wa ma ana alaikum bihafiz saboda ka shi ne lahu ainu alafin min al-hudubi shahida shi yasa ake so in mutum yana karanta jawar kamali ya lura da kyau amma za mu zo a cikin wannan baiti
khatiran mutahassisi ce ce tunanin mai bincike ka san bincike kala biyu ne akwai tahassus akwai tajassus tajassusi ka dinga bincike aibin mutum da kanka ka je ka sa mutum ido kai ta binciken shi kai da kanka ta haskake kuma ka sa wani ya maka kai ba za ka je da kanka ba amma ka rinna sa CID kamar yadda ake yin nan a ringa sa CID a ringa recording wasu abubuwa ko kuma a zo da handset ana recording abubuwa ana kaiwa inda ake kaiwa din ko kuma ana ana recording a a, a radio ana zuwa ana kaiwa inda ake kaiwa duka irin waɗannan abubuwan su ake kira tahassus tajassusi ka zo da kanka kana binciken ne aka ce ka je ka faɗa tahassusi kuma ka zo da handset ko ka zo da waya ka yi recording ka je ka kai labari to shine shi Ibrahim ya ce to me tahassusi da mai tajassusi wanda zai bincike annabi da kanshi da wanda zai turo CID a mai bincike ta hayyara khadiruhu tunanin da ta hayyara zai fita hayyaci za a kai shi na tsince tsince akan hanya billahi da zaka zare in dai akan annabi ne ka ce za ka je ka sa a dinga ba ga tura ba sun zare kaga mutum da girman sa da ya tara miliyoyi da gajeren wando da canvas ina hankali a nan Allah kuwa za ka ga turi ya tara miliyoyi amma daga jiran wando da kambas da singileti a kan titi yana tafiya. Saboda ya gama bincike akan shanin annabi ya kasa gane komai ya zare amma bai gane ya zare ba. In kana so ka gane sun tabu wallahi sai kana kallon TV da ka kunna TV sai ka gansu da yaransu da matansu da sarkai kowa sun sa dros suna wanka a rafi. Da Allah idan ake ni a rai to bincike suke ta yi akan lamarin annabi har yau ba su gane komai ba to duk mutumin da ya ce wai zai bincike annabi wallahi ba zai gane komai ba annabi ya fi karfin hankalin halitta hankalin halitta ta wa annabi kaɗan huwal ayin sai ya ce bari in ɗan gaya muku kaɗan daga annabi huwal ayin annabi shine an faci ainul hayi wato huwal ayin annabi shine madubi ainul hayi madubin wuriya ruwal ainu annabi shine ananiya ainul hayi ananiyar hayi idan ka ce hu sai annabi ce ana in ka ce ana sai Allah ya ce in Allah tabaraka ta'ala ya ce in Allah ya ce ana sai annabi ya ce huwa in annabi ya ce huwa sai Allah ya ce ana in annabi ya ce in annabi ya ce huwa sai Allah ya ce ana in ka nuna Allah ka ce huwa sai Allah tabaraka ta'ala zai ce ana in ka nuna Allah ka ce huwa sai Allah ya ce ana huwa al-ainu ainul hadi shine Allahumma salli wa sallam ala ainur rahmati annahu Allah ba shi bane ar-rahman annahu ko shine ar-rahmatu wa ma arsalnaka illa rahmatan to ar-rahmatu sifatur rahmani huwa al-ainu ainul hadi shi ne haƙiƙanin hu in ka ce hu to shi ne hu kuma shi ne sau da ka in kana so ka gane wannan akwai wuya ba ka karanta jawarin kamali bari dan karanta ta Allahumma salli wa sallim ala ainur rahmati ar-rabbaniya wal yaqut fi mutahajjati al-haidati bi markazil buhuni wal ma'ani wa nurul akawani al-mutakawwinati ka gani ko al'adami amma sahibul haqqi rabbani albarq al'azai bi nuzul al-arba'i al-mali ajli kullu muta'arrid min al-buhur wal awani na daga malaiku kenan da annaba da manzanni da siddiqai da waliyai da kudubai da musulmai da kowa da kowa da dan dariga da dan izara da dan shi'a da dan tadini da dan boko haramun da kowaye shine ma'ana wa nurul akwal mutakawwinati al-adami صاحب الحق الرباني البرج الأسدي صلى الله عليه وسلم شوتي جاني شيشيني والكيا الأسدي mai wurkawa amma annabi baya yin walƙiya ta zo ta tashi da yawa ba za ga an yi walƙiya ba amma ba a yi ruwa ba shoti ya ce to annabi bai taɓa yin walƙiya ba ba a yi ruwan asraru ba da anwaru da ulumu da haƙayi in annabi ya walƙiya a zuciya ka shikenan ka gama arziki amma za a iya yin walƙiya sai ka gama kulle shagon ka dawo gida sai ka diddi ba ruwa amma duk sanda annabi ya walƙiya wallahi sai an yi ruwa to da in kai kokari kai ta salati annabi ya walƙiya a zuciyarka za ka ga abun mamaki kai jawhara tana da abu mun ce za mu da za mu bar karatun ma baki daya amma akwai waƙar da shi Ibrahim ya masa ala shi ya ce ayati to qad shibbi hadithni fa'il متى جئت جيلا جئت حيرة عاجل وإنك جمع حيث أنت شؤونه وقد جئت فردا دون شكل مماثل فلولاك يبقى الحق حقا وما دون بعدين كيبا حلرا محمدية دا الله ينا نين يندي كبا سيشبه wani wulaki yabka da'iman amwasi da ba dan ke ba halara muhammadiya da halar Allah tana nan ba wanda ya sadu da ita sai an sadu da ki ake saduwa da shi saboda huwa al-ainu ainul hayy duk mai neman la ilaha illallah ya zo wurin muhammadu rasulullahi shi yasa sura suka ce duk mutumin da yake tsoron wani abu nashi kar ya bata ko ɗansa ko raƙumansa a daji ko wani abu nashi to ya rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya sa reza ko almakashi ya yanka ko ɗanka ne kake tsoron kai ya bata ko matarka za ta yi tafiya kana tsoro kar ta ɓace ko raƙuminka a daji ko wani abu naka to ka rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka yanka da almakashi ka ware la ilaha illallah ka ware muhammadu rasulullah kai laya ka sa la ilaha illallah a cikinka ka sa wa kayan da kake tsoro kan ya bata Muhammadu Rasulullahi duk inda kayan ya shiga a duniya sai Muhammadu Rasulullahi ya dawo da shi wurin la ilaha illallah to saboda haka wannan shine ma'anan huwal ainu ainul hayi wal hawa ainu
wal hawu ayhu shi ce wal ha'u kaga hayi ainu ita ce haƙiƙa shi ya ce an tambaye ni wani sirri daga Allah ya mun tambaya ya ce mun hal anta min al arifin anta hal anta arifun billahi shin kai ma kana daga cikin masana Allah ka ji ba wai shi za a tambaya wai shi za a ce ya san Allah ba dan abu da sai mu ba da amsa gwari idan dai muna jin tsoro ne kurum kai kuma kuma tsoron na Allah muke ji ba ina kar a kai labari wani wuri ba a zan gwari sai aka ce wai wai ke san Allah kace gaji da gaji da wai gidanta yana kusa da masallaci ga gidanta ga masallaci wai kuma ana tambayar da wakil za Allah ta cewa ga gida ga gida to wai gida wai aka tambayi shehu wai wai shehu wai wai shehu wai shehu ya san Allah shehu bai yi wani abu sai ce na'am na san Allah aka tambaye shi to me yasa kace ka san Allah yace dalili shuhudi al-aina fil ghaini wata haqiqi bi rabbi fi kulli muta'ayyin bila ta'ayyin yace abin da yasa nace na san Allah ina ganin aini ina ganin an baki a cikin gaini a yayin da wasu in suka ga gaini ba sa ganin aini ni in naga halitta in naga abdu sai in ga rabbu yayin da wani in ya ga abdu ya ga abdu kawai shi ya ɗauka rabbu kaza abdu kaza ni ko ina ganin arrabbu abdu wal abdu rabbu ya laita shi liman al mukallaf in kunta rabbu in kunta in kunta abdu fal abdu mayitu in kunta rabbu anna yukallaf to shi yace abin da yasa na ce na san Allah ni duk wani hijabi babu shi a wurina ubangiji na shi yasa shi ya fi kowa bota Allah shi bai san wani hijabi ka ce wai kaza hijabi ko kaza hijabi shi babu hijabi a wurinsa saboda ba wani Allah kullu shay'in halikun illa wajahu kullu man alaiha fani
lawul qawatul aliya shi yace alka'abatul aliya ka'aban nan madaukakiya ta annabi Muhammad ce saboda huwa al-ayn aynul hayy ka'aban ma ta annabi ce inda in kana so ka gane ka'abar da ba kuma ka bane dari uku da wani ba ce ba annabi bane ya tsarkake ya dinga ja alhaq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa ya rushe kuma ka saboda ka shoye ce to ka'aban nan ta annabi ce wato ma'ana ahadiyya shine ka'abatul ulya ahadiyya ta annabi ce lahu baitul maqdis baitul maqdis ma'ana annabi ne wahidiyya lahu taibatu taiba ainihin madinan nan ne dadin zama ta annabi ce wa daru maqamatin ainihin aljannan nan daru maqamatin gidan zama matabbaci gidan aljanna na annabi lawul kuldu jannatul khuldi ta annabi Muhammad ce in kana neman shiga ka so shi kawai wal firdaus jannatul firdaus ita ma ta annabi Muhammad khayru ma'arasi wato aljannar firdaus nan ne mafificiyar wurin da za a angwantar da bawa in kai aure a duniya aka ce kai ango ne baka burge ba in kana so ka burge bauta Allah ka so annabi Muhammad da kyau ranar alkiyama in ka shiga jannatin firdaus ranar ne za ka san kai ne angon gaskiya ka ga mata dubu saba'in sun kewaye ka saboda kyau har farkon su ana gani su ba suka ce ka amma dai to
wa daru salamin to daru salamin ma dai ta annabi Muhammad ce ba da adini bayan jannatu adini ita ma ta tabbata ta duk mai neman shiga abin da shi yake ne duk mai neman shiga waɗannan aljannatai su annabi to sai a shigar da shi
wa uzlifat wato uzlifat ita wannan jannatu adnin an tanade ta ne wata nismata an tanade ta ne domin me san annabi Muhammadu wata nismata wa uzlifat an tanade ta ne wata nismata tana ne tana neman me yabo lahu da annabi Muhammadu ita aljanna duk inda take saboda haka madai masu dukan mandiri din nan masu yabo wallahi su ci gaba da yaban annabi shau ya ce aljanna ma neman su take duk mai yaban annabi aljanna tana neman shi so da ka ci gaba da yaban annabi balla tana masu jiwa ne kuma so da ka aljanna tana neman su wasu su suke neman aljanna amma aljanna tana neman masu san annabi da masu masu yaban shi kullum almasi to ce kowane irin nema ka san shi irin wahalar da ake yin ana neman abu to aljanna tana neman mai san annabi kowane irin nema wa ma'awa jannatul ma'awa ma ta annabi النعيم جنة النعيم ما تعلمت تزينت لخادمه تزين لخادمه تاي عدو تاشا عدو تاسا مرجاني تاشا بجنباكي تاسا قدي eh tana ta fari saboda neman masoyin annabi Muhammad ita aljanna kanta kar ka dauka wani abu take nema annabi take nema masoyin annabi take nema saboda haka ka so annabi dan uwa ka shiga aljanna yanzu yanzu nan ba wa saboda mai almar'u ma'a man ahabba shine dalili tazhu tazhu tana takama ala kulli malbasi a bata dukkan kayan ado ta sha ado tana takama kuma an ci wani kike jira ne kace masoyin annabi Muhammad mace ce ta ado ta ado ta ado ta ado aka ce wannan adon nawa ya ce ai nawa ne ai in yaji zai ci dadi ya ce to aljanna ta yi ado tana takama an tambaye ta tace masoya annabi take nema so da ka masoya annabi su munna tun a duniya walam yabdi masoyi shine shi ibrahim bai nemi walam yabdi gairan mustafa shi ya ce kaga da jannatul firdaus da jannatu adn da jannatul khuldi da wannan aljannatan da yan matan nan masu kyawu da suka yi kaza shi ya ce duka bana gurin su ni al-mustafa nake nema kawai ba abin da ya dame ni da wani adam da suka yi da wani menene da wasu yan mata dubu saba'in da wani dabino da wani gadon zinari da wani yan shila da wani menene dukkan shi wuce ballan ba al-mustafa nake nema wa habibi da kuma masoyinsa shi wuce jan ke su kadai nake nema walam yarda sannan shi shi ibrahim bai yarda ba bil firdausi da ya je ya shiga cikin jannatul firdausi dona takaddusi koma bayan tsarkakar zuciya da tsarkakar ruhi ni tsarkin ruhi nake nema shine aljanna ta in dai ruhi na ya samu tsarki to na shiga aljanna zuciya ta tsarki ya zama ba komai sai Allah ai shine burgewa da wanda aka haɗa shi da yan mata da wanda aka haɗa shi da ubangijin yan mata waye burge eh kai an je an kai ka laira an haɗa ka da yan mata kuna ta cin dabino kuna cin naman yan shila eh ga tsuntsaye na ta tashi ga gilmanin mukallabina kuna ta shaye shaye ga giya ga zuma ga yan mata ga wasu kuma a gaban ubangiji ana ta tattaunawa cikin asrar rabbaniya ana ta yin tajalliyatu ga sunan iri iri mala'iku na ta tambayoyi a rabu na bada amsa waye burge saboda haka shehu ya ce to ni manzon Allah nake nema ba ba ba ba aljanna ko yan mata ba kuma shehu tijani nake nema kuma duka ya samu saboda mu ma muna fata Allah ya ba mu shi Allah ya samu samu shehu to za mu dakata nan lokaci yayi alhamdulillah
akwai tambayoyi da aka kawo amma kafin mu wata tambayoyi bawan Allah yana cewa yana son malam ya mishi ƙarin bayani a cikin tafakkuri da ake yi a wazifa sannan na biyu yana roƙon malam ya mishi addu'a yana fama da ciwon kirji yana son malam ya mishi addu'a ya samu lafiya tambaya na uku yana cewa malam wai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dan ƙauye ya shigo birni sai ya shekara arba'in zai waye yana son malam ya mishi ƙarin bayani to wanda ya aiko da wata tambaya ga
wazifa yana faruwa ne daga sanin abu uku al'adabu sabiqa al'adabu layiqa al'adabu muqarana sai mutum ya same su zai iya yin wannan kuma sai ya samu izini muttasili zuwa ga shauti zuwa ga annabi wallahi shi yasa ake so yan uwa wurin karɓar ɗariƙa ka tabbata wanda ka karɓi ɗariƙa a wurinsa yana da izini sahihi ingantacce zuwa shehu tijjani in ba ka ba za ka zo kai ta kokarin kai huzuri abin ya kiwa kana so ka halarto annabi sai ka rika ganin wasu gumaka a gaban ka saboda ba ka da izini mutasili saboda ka yan uwa farko shine wannan abin da zai janyo huzuri neman izini sahihi muttasili zuwa ga shotiyani zuwa ga annabi sannan na biyu ya san adabu sabiqa kamun a fito wurin wazifa irin shirin da ake ana so ka ci halal sanda za ka zo wurin wazifa sannan rigarka ta zama ta halal sannan ka karkaɗe zuciyarka ya zama babu komai a ciki ka fito da tsarki tukun to sannan ka zo ka zauna kuma akwai adabul lahiqa shine ladabban da ake so ka zauna zama irin na sallah kar ka harda kafa ka sha kunu kana hararan mutane a ana so ka zo ka zauna zama irin na sallah ka nazu ka shafa turare kuma ka sa kaya mai kyau kayan da kasancewa ko aure zaka je nema sai mutum zai je neman aure zai sa riga mai kyau amma zai zo mugu zai sai ga ya zo da kaya tukun wani ma da singileti zai je ka rasa me wannan annabin ya rena ko kuma menene sa haka ya manta shi tijani zai zo annabi zai zo shi ibrahim zai zo dukkan wannan halarorin baki ɗaya suna wurin saboda haka wannan shi zai janyo masa huduri ya iya gane wannan ya natsu sosai to wani ma ga nan shi yake cewa daga kasuwa da tsari zai tafi yasa mukaddamai suka ce in mutum yana aiki na wahala ya sai jallabiya ya rataye a cikin leda a cikin shagonsa idan ya ƙare aikinsa yi wanka in ba lokacin wanka ya shafa ruwa a jikinsa sannan ya canza riga ya shafa turare sannan ya zo wurin wazifa amma ba daɗi ana wazifa ka damu yan wanka da tsani kuma ga mala'iku ba sa son wari kaga sai su rika kana cutar da su saboda haka wannan shi ke janyo huduri amma a takaice amma akwai kasar da aka yi musamman akan walazimul hudura wasu kuna wanda ya wannan tambayar ya nemi balarabe zai ji gaba ɗaya waɗannan ladubban baki ɗaya an yi magana da yadda ake yin hudurin akwai wanda in ya tashi hudurin ma Allah ke halartuwa baki ɗaya akwai wanda ke halartu manzo Allah akwai wanda ke halartu shauki yani akwai wanda ke halartu shehu Ibrahim akwai wanda shehin da ya bashi dariƙa ke halartuwa akwai wanda ba shehin da ya bashi dariƙa bane amma za ka doni shehi ya fado a ranka ko ka sani ko baka sani ba murabbin kai dan wannan ilimin yana daga cikin ilimin dariƙa wanda kuma ba a cika yin magana a kansa ba wallahi za ka iya karɓar da riga a wurin mutum ka karɓi wasu abu amma kuma duk abin da ka tashi na Allah sai ka tuni ya faɗo a ran daga cikin manyan shehunan ka rasa me dalili yana jan ka ne a gaiba baka sani ba duk shehun da ka ji ya zo ya tsaya a ranka to yana ma madadi ta hanyar da baka sani dan dama shehi a dariƙa ɗaya ne shehu tijjani ne kurum man ya arifuni ya arifuni wa haka so da ka shehu tijjani zai iya turo madadi ta hanyar wani ba shi ya baka komai ba saboda ka wannan magana to wannan shehu zai masa addu'a ni ma ina fama da ciwon kirji shehu zai mana addu'a duka ka ɗauka ya ɗan ƙauye wai yan ƙauye irin wancan eh waɗancan ɗin ma dai haka ɗin ne amma ba ɗan ƙauye haka ake nufi ba kuma wannan hadisin ni ban karanta shi ban taɓa ganin sa ba amma duk inda ka ji ana magana ɗan ƙauye wanda bai gane Allah ba ba ɗan ƙauyen da ya kai mahajuni wanda bai san Allah shi ne ainihin ɗan ƙauye yana bauta Allah yana kallon lasifika billahi yana sauraron kiraya ta kusa yana matil kazzab an ce an sauko da manzo Allah ina da ina kal kausar yace shi ma an sauko mai aka ce ga mana na kai yace inna da ina kal aqad fasalli li rabbika wazlak inna shani'aka huwal ablak wai mu ne muka saukan maka da hankaka ka zuba annaba an saukan mai da ina ɗaya zaka kasar mu ne muka saukan maka da hankaka saboda ka kai sallah in za ka yi sallah ka ringa yin zalaka eh kana yin qira'a da tajwidi ba to saboda haka kar mutum ya zama irin wannan ana so ka bauta Allah lillahi kun in an ce Allahu akbar ka kawo da komai kawai sai Allah kawai wannan shi wayewa kuma addu'a shi zai mana addu'a baki ɗaya duk wani mara lafiya baki ɗaya lafiyar jiki da lafiyar zuciya duka Allah ya bamu shehu za mu bashi a matsayinsa na khalifan shehu a cikin garinmu za mu bashi masa addu'a ɗan shehu ne kuma khalifansa saboda ka za mu kalle shi a wannan martabar ne mana addu'a Allah ya bamu lafiyar jiki ya bamu lafiyar zuciya musamman ma ta zuciyar shehu mun fi so ka roƙa mana Allah Allah ya ba mu lafiyar zuciya zuciyar mu ta zama ba komai sai Allah a ciki mu daina jin haushin kowa mu daina damuwa da duk abin da zai da wani zai mana mu ji kowa muna son shi inda musulmi
kun gode wa Allah kamar yadda malam yau ya ba mu haƙuri mun yi haƙuri mu dama